والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد انواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin amincewarsa rayuwar mu ta iso wannan rana ta litinin goma sha biyu ga watan safar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da 27 ga watan Yuli shekara 2026 miladiya. An sake haɗuwa yadda muka saba a wannan majalisi na Masjidu Ali bin Abi Talib gandun Wambai cikin garin Azra jihar Bauchi inda muke darasi a wannan littafi mai albarka Adda'u Waddawa na Allamatu Sheikh Al-Hafiz Shamsuddin Ibn Qayyim Al-Jawziya rahimahullah. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka cikin abin da zamu karanta. ya datar da mu faɗan abin da yake daidai ya ba mu ikon misaltuwa ga abin da muke karantawa za mu tashi wani fasali da ya ce faslun alma'asi ta ji'alu sahibaha mina sifla wai shi saƙo yana sanya mai shi ya zan daga cikin marasa daraja kaskantattun mutane za mu ji mai ake nufi ai Allah ya halicci mutane ne a cikin malam zai ambata mana kashi biyu akwai wanda suke maɗaukaka akwai wanda suke kaskantattu to saɓo kan sa mutum ya faɗa a cikin waɗannan kaskantattun Allah ya tsare mu wa min uqubatiha yace yana daga cikin uquba wato da shi saɓo yake yi annaha taj'alu sahibaha min as-sifla yana sanya ma'abucin tana sanya ma'abucinta ko mu ce yana sanya ma'abucinsa a cikin makaskanta ba da an kana muhayyi'an li an yakuna min al'aliya bayan shi an kintsa shi an yi tattalin sa dan ya zamanto daga cikin madaukaka Allah ya halicci dan adam ne dan ya zamanto daga cikin madaukaka to me saka zai zamanto ya kaskanta Allah ya ce wala qad karramna bani adama mun ba wa dan adam daraja to shi da Allah ya halicce shi da daraja me zai saka kuma ya dawo cikin kaskantattu ya zama sun maradar nahu asfala safi ne an riga an yi tattalinsa an kintsa shi don ya zan daga cikin maɗaukaka ne fa'in Allah halaka halkahu kismain domin Allah ta'ala ya halici halittarsa kashi biyu iliya wa sifla akwai wanda suke maɗaukaka akwai wanda suke kaskantattu وجعل عليين مستقر العليا يا سنيا علي الليون ko illiyin shine matabbata to wanda suke madaukaka illiyun da Allah subhanahu wataala ya ambata ya ce ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabun kaga Allah yana rubuta sunayen waɗannan waɗanda suke masu daraja makusata zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to matabbatar waɗanda suke maɗaukaka shine illiyun wa asfala safilin kaso na biyu kuma sune kaskantattu makaskanta haka ne ko waje ala illiyina mustaqarrul iliya wa asfala safilin mustaqarrul sifla ya sanya kuma asfala safilin ita ce matabbata ta waɗanda suke kaskantattu eh in an ce thumma radadnahu asfala safilin kaskantattun makaskanta ai kaskanci yana cikin wuta ne haka ne ko kaskanci yana cikin wuta ne to ita ma ai tabaqat darakat ne zance ba tabaqat ba darakat ne waja'ala ahla da'atihi al-alayyin fi dunya al-a'allina na'am وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة يسن ما سمس طاعة سوني ودن دسكي maɗaukaka a nan duniya da lahira ma'ana su ne wanda suke cikin iliya kuma su ne wanda matabbatar su suke zamantowa illiyun wato masu da'a ga Allah masu da'a ga Allah su ne waɗanda suke faɗawa cikin nau'i na iliya su kuma iliya matabbatar su ita ce illiyin wa ahla ma'asiyatihi al-asfalina fil duniya wal akhirah kuma ya sanya waɗanda suke masu masa sako masu saba masa sune al asfalina sune makaskanta fil duniya wal akhirah anan duniya da kuma lahira ma'ana sune suke zamanto a cikin asifla su kuma matabbatar su ita ce asfala safili kama ja'ala da'atihi akrama khalqihi alaihi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya sanya masu masa da'a su ne mafiya darajar mutane a wajensa su ne mafiya darajar halittu ga Allah subhanahu wata'ala masu masa da'a wanda suke wa Allah da'a ya sanya su ne wanda suka fi daraja wajen Allah subhanahu wata'ala wa ahla ma'asiyatihi ahwana khalqihi alaihi kuma ya sanya mabuta saba masa masu masa sabo su ne mafi walaƙantuwar halitta a wajensa suna wanda ba su da ƙima walaƙantattu ne waje alal izzata li ha'ula'i waɗancan masu masa ɗa'a waɗanda suke cikin iliya wanda mustakarruhum kuma ita ce illiyin kuma su ne wanda suke akrama khalqihi alaihi to sai Allah ya sanya musu su addabuwaya su ne suke ɗaukaka aiko alkur'ani Allah maɗaukaki ya ce mene walillahi da izzatu wali rasulihi walil mu'minina ga Allah subhanahu wata'ala buwaya take da kuma manzansa sai ko muminai wanda suke bin Allah da manzansa kaga sai su ne wanda Allah ta'ala ya sanya musu suna da buwaya suna da rinjaye a nan duniya والذلة والصغار لهؤلاء يسنيا كسكنتوا da karanta ga waɗancan kuma ma'ana waɗanda suke saba ma Allah masu yin sako to su kuma su ne wanda Allah ya sanya musu kaskanci kuma Allah ya sanya musu karanta ba su da kima a wajen Allah su ne waɗanda suke walakantattu kama fi musnadul imami Ahmad kamar yadda dalili ya zo a cikin musnad na imam ahmad ibn hanbal rahimahullah min hadithi abdullahi ibn amr daga hadithin abdullahi dan amr dan as Allah ƙara yarda gare su anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala annabi ya ce bu'ithtu bis-sayfi bayna yaday sa'a wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi وجعل الظل والصغار على من خالف امري hadisi ne wanda yake ingantacce na Sheikh Nasir na Albani ya inganta shi cikin sahihul jami Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bu'ithtu bis sayfi an aiko ni da takobi bayna dai sa'a kafin tashin alkiyama ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallama an wajabta masa jihadi kamar yadda aka wajabta wa annabawan da suka gabace shi wasu annabawa da suka gabace shi Allah ta'ala ya sanya su ma sun yi jihadi annabi Dawud alaihi salam annabi Sulaiman duka waɗannan suna cikin annabawa waɗanda suke jihadi gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da waɗansu ma wanda ba ambata cikin alkur'ani ba to shi ma annabi an aiko shi an wajabta masa jihadi kuma da ya ce bai na dai sa'a kenan babu wani sai shi tsakaninsa da alkiyama ba wani annabi kuma da zai gindaya waje ila rizki ta hata zilli rumhi kuma an sanya arziki na a ƙarƙashin inuwar mashina abinda ake nufi Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai nau'in arziki da zai arzuta su da shi ta hanyar ganima kamar yadda wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ganima ba a halatta ta ga wani annabi ba gabaninsa in ba shi ba duk waɗanda aka sanya suka jihadi idan sun yi jihadi suka samu nasara kayan da aka karɓe a wajen kafirai tara shi ake waje guda duka a tsuba shi duk darajarsa duk yawansa duk yadda suke da tsananin bukata zuwa ga dukiyar haka za a hallara ta waje guda ba mai ɗaukan koranyo sai annabin ya yi addu'a sai harshen wuta ya sauko daga sama sai ya kone wannan abin wannan Allah ya musu alama kenan ya karɓi jihadin nasu ya zai ba su lada a kai idan har wuta ba ta sauko ba to akwai matsala a cikin mutanen sai bincika watakila wani ya ɗan ɗauki wani abu ya ɓoye kamar yadda ya zo cikin wani hadisi da annabi ya bayyana to kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uditu khamsan lam yu'dahunna ahadun min al-anbiya'i qabli an ba wasu abubuwa guda biyar da wani annabi gabani na ba a bashi ba ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa uhillat lil ghanaim kuma an halatta min ganima wani annabi gabaninsa ba halatta masa ba to nan shine waju'ila rizqi tahta dhillin rumhi a dalilin jihadi akan samu nasara nasara kuma takan zo da tukuici daga wajen Allah subhanahu wata'ala shine sai a samu ganima wanda mu an halatta mana kuma annabi ya ce waju'ila dhulla was-saghar kuma an sanya kaskanci da kuma karanta alaman khalafa amri ga duk wanda ya saba umarnina idan mutum ya demanci saba umarnin Allah bai makansa linzami ya dawo zuwa ga Allah ba sai zama to walakantacce a idan jama'a ma'ana jama'a mutanen kirki ba za su ganshi da kima ba amma lokacin da mutum ya zamme tuba ya karkato zuwa ga Allah to sai kuma a lokacin ya yi daraja darajar da bai taɓa tsammani ba to Allah subhanahu wata'ala ya sanya kenan kaskanci ga duk wanda ya saba wa annabi kenan ashe abin da aka ambata sabo yana sanya ma'abucinsa ya zamanto cikin makaskanta ya tabbata cikin wannan hadisi mala yace fa kullama amila al-abdu ma'asiya duk lokacin da mutum bawa ya aikata wani sako nazala ila asfala daraja yanzu sai ya warko ƙasa zuwa ga mataki wanda bai kai na sama ba ai shi aiki kamar matakala ne wani tudonsa ya fi na wani baka ga alkur'ani ba a ranar alkiyama cewa ake cewa ma'abucin alkur'ani fakra wartaki kai ta karatu kana ci gaba da hawa masaukinka inda karatunka ya tuke to ai kaga shi yawan aiki shine yawan matsayi haka ne ko to don haka duk lokacin da mutum ya aikata saƙo to yanzu an warko da shi ƙasa ko ba a ce an warko da shi ƙasa ba ya zama stagnant ya tsaya cak ai kaga bai ci gaba ba haka ne ko to ballantana shi saƙo kakkabo da mutum yake ƙasa demotion ne kamar irin jarabawa ta ta masu karanta aikin aikin likita ko ko nasin an ce su jaraba wasu in baka su ake kai ta ci idan gaba ta yi baka ci ba to sai a dawo da kai baya makin ɗin sai ya ragu haka dai wani ya gaya mun ban san ko akwai malamin wasa abin na anan ba to haka shi sabo yake wato warko da mutum yake baya shi lada yana ƙara wa mutum matsayi yana hawa ne kamar matakala ne mutum yana hawa amma shi saƙo kuma idan mutum ya aikata sai ya zarɗo shi baya ya san demotion eh ai ko a wajen aiki haka ake yi ko mutum idan yana yin abu dadai dadai yana samun komai ana recommending a afaɗinsa ƙarshen shekara ana recommending to sai kaga mutum ya san promotion amma in ka za ka bincika kuma sai wani laifi ya yi maimakon abin kirki shi laifi aka same shi da shi ai sai a mutum demotion ko aka yi mutum demotion to shine yace fa kullama amila al-abdu ma'asiya duk lokacin da bawa aikata wani sabo nazala ila asfala daraja to sai ya warko kasa zuwa ga mataki na kasa wala yazalu fi nuzuli inda yana ci gaba da sabo to ba zai gushe ba yana tayyowa kasa kasa yana fadowa yana sauka hatta ya kuna min al-asfalina har sai ya zan daga cikin kaskantattu a cikin kaskantattun mu akwai asfala safili ai kaga Allah ya ce walaqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safili an halice shi a diri mai kyau ahsani taqwim Allah ya masa siffa mai kyau yayi shi yana da diri mai kyau wani fassara malamai suka ce fi ahsan taqwim Allah ya yi shi a bisa matsayi wanda yake daidaitaccen matsayi mai daraja Allah ya ba shi daraja shi dan adam sannan kuma sai ya ce sun mardad na asfalin safin sai kuma muka maida shi ya zama to kaskantacce a cikin ma makaskantan me ya kawo sabo ne ke warko da mutum kasa baka ga bal'amu dan ba'ura ba Allah ya ba shi ilimi i watula alaihim naba allazi atinahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه kun ga yadda sako yayi ko an bashi ilimi Allah ya bashi ismullahi al'azam kamar yadda wasu malamai suke ambatawa cikin tafsir an bashi ismullahi al'azam yana da ilimi kuma mai yawan gaske Allah ya ambaci ilimin sa gashi Qur'ani Allah ya faɗi cewa mun bashi ilimi ka san ilimin ya kai matsayi a dai cikin yan adam ka amma sai Allah ta'ala sai ya ce amma sai ya salube daga cikin ilimin fakana min al-ghabi sai zan daga cikin batattu walau shi ina inda mun ga dama muka bashi sabati muka bashi abin nan dacewa ya samu ya samu wafaka Allah ya ce la rafa'nahu biha da mun daukaka shi da ita kaga rafa'u ko na daukakawa ashe da ya yi ta yin aiki da ilimin nasa da sai ya ƙara samun ɗaukaka ya ta samun ɗaukaka ya ta samun ɗaukaka yana aiki yana ƙara samun ɗaukaka walakin nau akhala da ilal ard amma sai ya warbar da kansa a ƙasa a dalilin me fatta ba a hawa ku ya bi son zuciyarsa ne yana ta aikata sako sai warbar da kansa ƙasa yanzu ƙasa ya iyo ba wai tsayawa yayi ba a inda yake a'a ƙasa ya iyo ƙasa ya iyo to shi kaga matsalar da sako yake kenan jawowa mutum yake baya yanzu mutum yana takawa yana takawa aljanna sama sama take fi jannatin aliya aljanna cikin madaukakiya sama sama sama ita take ɗaya kan ɗaya wacce take a'lal jinan ita ce firdausul a'la to kaga mutum yana takawa yana takawa zai hau zai hau zai hau zai hau zai hau ya kai wani matsayi sai kuma sako ya zo masa katutu sai ya bi son zuciya sai yake ta sako yake ta sako yake ta sako bai dawo zuwa ga Allah ba to tana zurdo shi tana zurdo shi tana zurdo shi Allah ka mana tsari to malam yace wala yazalu fi nuzulin ba zai gushe ba yana ta saukowa hatta ya kuna min al-asfalin har sai ya zan daga cikin kaskantattu wa kullama amila da'atan duk lokacin da bawa ya aikata wata da'a biyayya ga Allah yadda Allah ya umarni manzansa ya koyar ya bibiyi haka yana yi saboda Allah irtafa biha daraja sai ya dinga ɗaukaka a dalilin ta yana ƙara samun mataki sai ya dinga hawa kan mataki a dalilin wannan abin da yi wanda ke yawan karatun Qur'ani ba zai zama ɗaya da wanda baya karatun Qur'ani ba ta wannan janibin wanda yake yawan yin sadaka ba zai zama to ɗaya da wanda baya yawan yin sadaka ba ta wannan janibin ma dama dukkan suna da halin yin sadaka wanda yake yawan yin nafulfuli ba zai zamanto ɗaya da wanda baya yawan yin nafulfuli ba ta wannan gefa su kaga idan aka samu mutum ta ɓangarori da yawa yana yi yana yi yana to shi ta ko ina darajarsa ɗaukaka take yi ta ko ina darajarsa ɗaukaka take shi yasa aka shi yace na kullama amila da'atan duk lokacin da bawa yake wata biyayya ga Allah irtafa biha daraja to yakan ɗaukaka da wani matsayi ne wani mataki a game da ita wala ya zalu firtifa'in ma dama ya lazamta ba zai gushe ba yana hawa yana ɗaukaka hatta ya kuna minal a'allin har ya zan daga cikin waɗanda suke maɗaukaka wancan iliya ɗin kenan da za su zamanto cikin illiyun da Allah yake umarni a rubuta su wanda suke masu da'a ga Allah hatta lokacin da suka mutu tar yadda ake musu ma daban ne mala'ikan mutuwa a awanuhu za su zo da farko za su zauna ta gefen dama da ta gefen hagu kusa da kan mutum maddal basar iya ganin inda a ce za a buɗe masa ya gansu iya ganinsa ba zai ga iyakarsu ba sun yi hanya haka can sai ga mala'ikan mutuwa yana tahowa shi komanda zai zo shi ya ce da layin so lokacin da ya zo zai zo shi da mayafi daga cikin mayafan aljanna mai kamshi mai haske ga mutumin kirki kenan ana tatsowa ran nasa a hankali a hankali a hankali sai sun gama cire ran sai su miƙa mala'ika wannan mala'ikun sun cire sai su miƙa mashi kuma sai ya naɗe shi sai ya hau da shi sama duk inda ya hausa mala'aji ana kanshi wannan wani ƙarshi ne haka a ce bawan wane ne ɗan wane jikan wane sai an faɗi sunayensa sunansa da aka san shi a duniya a gaya wa mala'iku wane kenan ɗan wane jikan wane su masa yabo da addu'a da haka har a tafi da shi saman bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni ya ce ku rubuta sunan bawa na fil illiyin kun ga illiyun kuma makomar wanda suke al'a'illa ko Allah samu a cikinsu. Dubawa ba zai gushe da yana ta aikin kirki har sai ya kai wannan matsayin a wajen Allah subhanahu wata'ala. Wa qad yastami'u lil abdi kaga can an ambata mana nau'i biyu. Wani zai ta yin laifi shi kuma har a saka shi a cikin asfal safi ne. Ko cikin al-asfalina. Wani kuma zai ta yin aikin kirki har ya zamanto a cikin al'a'allin to wani lokaci ana samu wani ranga-ranga da yawa cikin mutane nan ake Allah daidaita mana tafiya wa qad yajtami'u lil 'abdi fi ayyami hayatihi as-su'udu min wajhin wan nuzulu min wajhin kuma yace yakan hadu gabawa fi ayyami hayatihi a cikin lokacin rayuwarsa kwanakinsa da zai a duniya abubuwa bin duk suka hando masa as-su'udu min wajhin to wani gefe yana daukaka saboda yana tayin wasu ayyukan kirki yana takawa yana samun daraja wan nuzulu min wajhin to wani gefe kuma yana aikata laifi nan kuma yana warqo a ƙasa takan kasance gaba wa haka ko wani lokaci yana yin ayyukan kirki wani lokaci kuma yana yin wasu laifuffuka kuma ya san laifi ne to yace wa ayyuma kana aghlabu alaihi duk bangaren da ya zamanto shi yafi masa rinjaye kana min ahlihi to sai ya zamanto shi ahalin wannan gefen in aikin kirki ne yafi rinjaye to sai ya zamanto cikin al'a'ali idan kuma gefen sabo ne duk da yana yin ayyukan kirki amma gefen sabonsa shi yafi rinjaye nan kuma sai ya zamanto cikin al'asfali kaskantattu ai ubangiji ta'ala mai adalci ne ko a lokacin Allah yana sanyawa a sanya mizani ne mizani ake azawa in an sanya mizani sai a ɗauko kyawawan ayyuka da munanan ayyuka sai a ce to a ɗora inda ya fi jaye nan Allah subhanahu wata'ala ke kaiwa bawansa falaisa man sa'ida mi'ata daraja ya ce amma wanda ya taka matakala ɗai-ɗai-ɗai matsayi daban-daban har guda ɗari wa nazala darajatan wahida kuma sai warɓo ƙasa a mataki guda ɗaya ai ba zai zamanto kaman kana bil aksi kaman wanda yake bisa akasi ba shi kuma ya taka daraja guda ɗaya ne amma ya warɓo ƙasa kuma daraja casa'in da tara ko kuma ya taka daraja guda ɗaya sama kuma ya warko ƙasa daraja ɗari za su zama ɗaya kenan kaga wannan laifinsa kafin ya yi kirki ɗaya ya yi laifi ɗari da ya tashi da safe ban ba da misali ya je shi ya yi sallah asuba abu ne mai kyau ko ba mai kyau ba ne mai kyau ne da ya sallah asuba yi shikenan wala Allah ya zauna yayi karatu yayi azkar wala Allah ya zauna yayi karatun alqur'ani wala Allah ma ya zauna har sai da rana ta fito tukunna sai yayi nafilatu shuruq wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana da ladan haji da umra yayi wannan wala Allah daga nan da ya fito ya yi ta yin ayyukan kirki kirki kirki kirki ba za su kirku ba faɗan gaskiya wala ƙila da ya fito sai je duba waɗansu marasa lafiya daga cikin ‘yan uwa ko makwabta daga nan watakila je gai da mahaifansa watakila ya je shi ɗan kuɗinsa aljihu ya sayo ya zo shi ya kawo sadaka wa wani wala Allah ya kaza ya kaza ayyukan kirki yake ta yi zai tafi wajen sana'arsa yana azkar wataƙila da ya je wajen sana'arsa in kasuwanci yake ya yi sauƙi a wani wani ya zo shi mutsarri ne jaransa kaɗan ne amma ya daure ya masa rangwame ko kuma ya ba shi marance ya ce lokacin da ka samu dama ka kawo wannan duk ayyukan kirki ne kafin asahar sai ga ya tara ayyukan kirki masu yawan gaske janibi guda kuma wani shi da ya tashi sai ya je sai ya sallah asuba yana idi sallah asubansa wataƙila ko askar bai ba sai ya fito kuma da ya zo shi kawai sai ya ta waɗansu abubuwansa daban ba mamaki kallace-kallace sai ya ake daga nan kuma aka kamo hanya iyayensa ma bai gaida su ba ba ruwansa da yana fitowa ya ga wani ya masa ashar shi kenan an je an zauna a daba zance kawai ake na siyasa a zagi wancan a zagi wannan ko ya ɗauko a facebook yana ta ganin abubuwan da aka yi na tsegume yana liking yana sharing haka al'amarin nasa ya kasance har sai da aka je a zahar za su zama ɗaya da wancan yanzu kaga wannan shi yayi kirki guda daya amma kafin azhar yayi waɗansu laifuffuka da ƙarya da annamimanci da gulma da wane ne duk gaba ɗaya yayi irin waɗannan abubuwa ba za su kirgu ba shi ma an ce ya kidaya ba zai iya kidayawa ba kaga ai duk kowanne kuma ƙasa yake yi da shi yana dawo da shi ƙasa ne yana dawo da shi ƙasa da mu yake aikatawa sakon ƙasa yake yi da shi yana ƙasa da shi darajarsa tana faduwa a wajen Allah shi kuma wancan tana ɗaguwa tana ɗaguwa wala Allah kafin a sahar ɗin shi kuma wani laifi guda ɗaya ya yi watakila amma ya yi kyawawa masu yawa shi kuma wancan ya yi kyakkyawa guda ɗaya kuma laifuka masu yawa kafin a zahar ya yi su kaga matsayinsu ba zai zama ɗaya ba ba zai zama ɗaya ba dukkansu sun faɗa cikin wannan kategori wannan nau'i na waɗanda kyakkyawa da mummuna yana haɗuwa kansu saboda jullun mutane a ciki suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum khatta'un wa khairul khata'in at-tawwabun dukkan ku masu kuskure ne amma mafi alherin waɗanda suke masu kuskure wanda in sun gane kuskure suke suke wa kansu linzami su dawo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala suna wanda Allah ta'ala ke zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun to shine na ibn al-qayyim yake cewa falaysa man sa'ida mi'ata darajatin ونزل درجة واحدة كمان كان بالعكس وندا يهو متاكا matakai sama-sama har guda ɗari amma kuma sai ya dawo matakala guda ɗaya baya ba za su zama ɗaya da wanda shi daga inda yake matakala ɗari ne ya yi baya baya baya kuma sai ya taka matakala ɗaya sama bambancin ya yi yawa malai ce walakin yu'rabu hahuna lin nufus ghalatun azim amma anan za a bujiro wa rayuka wani babban kuskure a fahimce shi wa huwa shine anna al-abda qad yanzilu nuzulan ba'ida bawa zai iya saukowa ƙasa saukowa kuma wacce take mai nisa mai zurfi a ba'ada ma bainal mashriq wal maghrib wanda nisan ta yafi nisan gabas da yamma yafi nisan da ke tsakanin gabas da saukowa ce guda ɗaya tak saukowa guda ɗaya ne tak amma matsalar da yake kunsha a cikinta zarto da shi ƙasa da ta yi ta fi nisan gabas da yamma saboda nauyin irin laifin da ya aikata ba dukkan saukowar ce take matsayi ɗaya ba akwai saukowar da ƙaramar saukowa ce laifin da aka yi ba shi da yawa nauyinsa ba shi da yawa muninsa ba shi da yawa amma dai laifi ne kuma ya warko da mutum a darajarsa amma akwai wani wanda shi kuma saukarsa guda ɗayan saboda nauyin laifin da ya aikata da yadda Allah yake kyamar wannan laifin zurfin jefa shi ƙasan da ta yi ya fi nisan da ke tsakanin gabas da yamma shi ne ce ya kamata a fahimci wannan ba duk mataki ɗaya suke ba wa mimma bayna sama'i wal ard wannan ci gaba ne da bai kamata a yi shi a paragraph ba continuation ne kuma nisan ai abadu mimma baina sama'i wal ard shine ma'ana kuma yafi nisan dake tsakanin sama da ƙasa amma matakala ɗaya ne ya fada fala yafi su'uduhu alfa darajatin bi hadha an-nuzul al-wahid inda a ce zai taka matakala guda dubu fala yafi ba zai taba cika hadan nuzulul wahid wannan sauka guda ɗayan da yi ba sauka guda ɗayan matsalar ta inda zai yi ayyuka ayyuka matakala matakala guda dubu ba zai kai shi ba ba zai kai shi ba yanzu misali kamar a ce matakalai ne kuranga ce aka saka ta mai tsayin gaske mutum yana takawa yana takawa yana takawa har sai da ya zamanto mutane suna hango shi a can sama kamar kan dalbato din nan da ake sanyawa yawwa irin dalbaton nan da da yake na Nikel wanda aka cire kun ga yana da tsayi ko daga nesa wajen kilomita ashirin ma za ka hango shi saboda tsayinsa kaga mutum ai takawa suke sa to mutum yana takawa yana takawa matakale ne masu yawan gaske sai da ya kai can kusan ƙarshensa matsalan sai kuma ya zurta to sai ya zo matakala ɗaya ai ka gabata da yawa ko yanzu zai sake takawa ya koma inda yake to wannan shi kuma da ƙafarsa ta zame sai ya ganshi a ƙasa tik Allah ya taimake shi bai mutu ba to yanzu in ya tashi saukowa ɗaya ne ina shi ma ko ba sauka ɗaya ba ne amma idan zai koma matakala nawa zai taka kafin ya je suna da yawan gaske to kamar haka ne akwai zurƙowar da mutum zai yi laifin da in ya zurƙo da shi ƙasa faɗowar da ya yi ba ƙaramin aiki ne zai cika ce masa abin da ya rasa a baya ba shi yasa ce fala ya fi su'uduhu alfa darajatin bi hadha an-nuzul al-wahid sauƙowarsa wato wato hawansa da zai yi matakalai guda dubu ba za su cika ce wannan saukowa guda ɗaya da ya yi ba kamar fi sahihi kamar yadda ya tabbata a cikin wani hadithi ingantacce wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito daga abu hurara an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal abda la yatakallamu bil kalima la yulqi laha bala yahwi biha fi an-nar ab'ada ma bainal mashriq wal maghrib annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle bawa la yatakallamu bil kalima zai iya faɗan kalma guda ɗaya tak kalma ce guda ɗaya bakin sa ya bude ya faɗi kalma ɗaya misali kamar mutum ruwa ai kalma ɗaya ne ko to kamar haka mutum zai faɗi kalma guda ɗaya ko ya faɗi sentence ko abin da ya kama da ko wata yar gajeruwar magana da ya la yulqi laha bala shi bai ma jefa mata tunani ba bai jefa tunani ma akan wannan abin da ya faɗa ba don baya ganin ta a matsayin komai shi kawai ya faɗe ta ne bai ɗauke ta a matsayin wata magana mai tsanani ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hawi bi hafin nari zai dinga faɗawa a dalilin ta cikin wuta aba'ada ma bainal mashriq aba'ada min ma bainal mashriq wal maghribi nisan da yafi nisan tsakanin gabas da yamma baka ga su ubay ibn salul ba da ana dawa daga yakin tabuka sun yi gaba suna ta hira ina ubay ibn sallal abin da ya faɗa cewa ya ce wai tsakaninmu da waɗannan mutane wai yana nufin su annabi ya ce kama abin da larabawa kama abin da azancin da ake cewa ne san min kalbaka ya akuluk wai ka kiwata karanka ya cije ka yanzu su annabi da sahabbai musulmi ya siffanta kenan da wannan kuma yana nuna cewa wa'azin da ake musu na munafunci da haɗa kai da suke yi da kafirai don a cutar da musulmi bai dace ba tun da sun ce su musulmi ne to sai suka nuna wai wannan kamar cizon su ake yi ma'ana ana su sun ba wa mutane masauki an koro ku daga garinku mu mun ba ku masauki ku kuma yanzu kun zo kuna ce abin da muke ba daidai bane ku bar mu mu abin da muka ga dama mana dama sun shiga musulunci ne tuqiyata kaga magana ce yar karama ya faɗa amma me Allah ta'ala ya ce game da shi Allah ya aiko wa annabi mala'ika jibril da aya a cikin suratul bara'a suratul bara'a aka ce wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim kuma hakika sun faɗi kalma ta kafirci kalma ce ta kafirci sai ce wa kafaru ba'da islamihim sai suka kafirta bayan kuma da su musulmi ne bayan sun ce sun miƙa wuya yanzu sun zama kafirai kafirin ina ne makomarsa a dalilin wannan nifaka da suke maimakon su tuba aiki suka yi ko me Allah ya faɗa dangane da munafukai me makomarsu me Allah ya faɗa cikin alkur'ani fi darkil asfali minan nar innal munafiqina fi darkil asfali minan nar me ya jawo musu kalma ɗaya da suka faɗa sai ta fudda su daga musulunci maimakon su yi nadama su dawo sai suka yi ta bin wannan layi shikenan sai suka tabbata a kafircin su yan sai Allah ya ce su ne ma a can karkashi karkashi ground can ƙasan ƙasan dumbarin wuta duk sauran wutocin suna sama su fir'auna ma da haruna da ka'ai da da da karuna da hamana duk suna sama su abu lahab suna saman su sai su kuma su ne a ƙasa suna marud a sama masu ke su suna can ƙasa su munafikai to kaga yanzu ashe akwai zurɓowar da mutum zai yi da an ce wa kafaru ba'da islamihim da ai su musulmi ne kenan haka ne ko sun ce sun musulunta an karɓi musuluncinsu amma yanzu sai suka faɗo ƙasa lokaci guda kalma ɗaya faɗo wannan yanzu matakalai nawa za mutum zai taka kafin ya sake dawowa matsayinsa na baya to ashe sai a fahimci ba duk laifi ne wai matakala ɗaya ka dawo kuma in ka taka ka koma inda kake ba wata yadda ta zarɗoɗo mutum ƙasa a matsayinsa a wajen Allah subhanahu wata'ala kimarsa ta faɗi kafin ya sake dawowa darajar da yake da ita to sai ya yi wani sabon aiki kuma ya yi wani fafatawa Allah ka tsira mu daga faɗuwar daraja kuma ko da ba munafakai ba yanzu misali a cikin musulunci mutum ne sai yake ta yin ayyukan alkhairi wannan ya zo a wajen aiki yana neman a taimaka masa ya taimaka masa wannan matsala ya fada a wajen aiki shi kuma yana da matsayin da zai je ya kubutar da shi ai ceto kenan kuma a shafa'a ne ya je sa baki ko ya sa baki aka ba shi aiki, ko ya sa baki aka masa abin da ya dace, ko ya sa baki ba a cutar da shi ba, kuma yana haɗawa yana yin sadaka a mutane, yana ɗiban dukiya yana ta aiki, yana sadaka, yana kaza, yana kaza. Aiki mai yawan gaske wanda ake samun lada mai yawa da dukiya, lokaci guda zai iya lalata shi. Aikin da mutum ya yi na shekara goma ko ashirin da dukiyarsa lokaci guda sai barar da shi Allah ta'ala ya ce ya allazina la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fasabaha wabilun fatarakahu salda salda menene ya bata shi Allah ce akwai wanda suka imani kada ku ɓata sadakar da kuka dinga yi kyautatawar da kuka dinga yi da dukiya kar ku ɓata ta bilmanni wal adha wajen yin gori ko cutar da waɗanda kuka yi wa ka taimaka masa a wajen aiki ka taimaka masa a wajen kare shi kada wasu cutar da shi ka taimaka masa da dukiya kuma lokaci guda mutum sai ya gori ni kai kam ni kai kan inda ka da baka same ni ba da kai asara a duniyar nan wasu sukan faɗa haka kai kan ba ni na ma komi ba ba ni ne gatar ka ba kai kan ba ni na ma kaza na ma kaza na ma kaza ba yanzu ku duba wani dai ni na masa kaza na masa kaza na masa kaza amma wai ni zai yi wa kaza to ai gori yayi ka bar shi shi da laifin da yayi amma me yasa za goranta goranta wanda kai ka bata duk aikin alherin da kai gori yana lalata aikin alheri a yi wa mutum aikin alheri kuma sai a goranta masa to ya bata kaga nan idan mutum ya yi aiki ya gina shi na tsawon shekaru lokaci guda sai sa bulldozer ya rushe to don Allah yanzu wani hoɓɓasa zai daɗa yi kuɗaɗen nan da ya ta bayarwa abubuwan nan da ya ta yi watakila yanzu damar ta kubce ko kuma ba zai samu damar da zai yi ba saboda tsawon zamani wasu ma ya manta ayyukan alherin da ya yi amma dalilin gorin da ya yi a mutanen da ya yi wa yanzu ya lalata aikin kaga yanzu wannan shi ba matakala ɗaya ne wadda za a daga kafa a sake komawa kanta ba faɗowa aka yi a ba'ada ma baina sama'i wal ardi aw ma baina al mashriq wal maghrib to don haka akwai nau'o'in laifuffukan waɗanda su idan an aikata kaskantar da mutum ɗin da suke yi yana da tsanani akwai waɗanda su kuma za a iya recovery ɗinsu za a iya mai da gurbi babu babu babu wahala Malam ce fa ayyu su'udin yuwazi hadhihi nazala wani irin takawa hawa ne su'ud hawa da za a yi zuwa sama wani irin hawa ne zai daidaita wannan fadowa ƙasan da aka yi misali kamar kwatancen da muka faɗa ko kuma abin da shi malam ya gini abu adamin ma bainal mashriq wal maghrib kamar yadda yazo cikin hadisi wani irin hawa ne zai mai da wannan gurbi babu yace wan nuzulu amrun lasimun lil insan saukowa kasa kuma al'amur ne da ya lazumci dan adam kamar yadda annabi ce kullukum khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun dukkaninku masu kuskure ne dole ne kai kuskure akwai lokacin da mutum zai aikata kuskure kuskuren nan sai ya dawo da shi ƙasa kuma sai ya koma ai shi saka Allah ya yabo ga masu komawa eh allazina wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim kaga aka ce fastaghfiru li dhunubihim Allah ya acknowledge cewa in sun aikata laifi amma sai su tuna Allah subhanahu wataala sai su nemi gafara to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam dole zai aikata laifi akwai laifin da ake yin sa ba a san cewa laifi ba ne akwai laifin kuma da ake yin sa bisa ganganci amma kuma akwai wanda yake yin nadama akwai kuma wanda sai kasa yin nadama to shine yace wan nuzul amrun lazimun lil insan walakin sai dai minan nasi man yakunu nuzuluhu ila gafla daga cikin mutane akwai wanda saukowar tasa yana saukowa ne zuwa ga rafkana wani abu ne da ya kamata yayi amma kuma bai yi shi ba saboda ya rafkana gafala ce ya san ga abin da ya dace amma kuma sai bai yi shi ba zai yi daidai da wanda ya gane cewa abin yana da amfani kuma yayi wannan yayi riba shi kuma ai bai samu riba ba haka ne ko yanzu ya sauko ko bai sauko ba ya sauko kasuwa ce ake yi wannan shi sai ya ɗauka ya je shi ya sayar an ce a kawo kaya kaza za mu ba da riba mai kyau wannan sai ɗebo hajarsa sai ya kawo wancan shi kuma sai ce kai ni ba inda zan je ne za a samu riba bai ce kai ni gaskiya ni na gaji kawai hutawa zan yi wancan sai je samu riba mai gwabi to don Allah waye ya gaba wanda ya je shi sai da hajar amma shi wannan kaga ya san za a san amfanin amma sai bai je ya yi ba to gafala ke gafala ke ko an ambaci lokaci shi bai kiyaye lokacin ba sai da lokaci da ake bukatan ya wuce sai shi kuma ya kawo aka ce ayya ai wani ya kawo har mun saya mun samu iya ba wanda muke bukata da ya kawo ma sai da ya je sake karowa ai mun gaya muku lokaci me yasa baka kiyaye lokacin ba ce wallahi wallahi gafala wallahi mantawa dai to ai kaga dai yanzu shi wancan ya san riba shi bai samu ba shi wannan ya iyo baya wancan kuma yayi gaba to haka shi ma ayyukan alherin yake akwai wanda saukowarsa da yake yi a bisa gafala ne fa hadha idha istayqaza min gafalatihi to irin wannan nau'in inda akan gafala ne lokacin da ya farka daga gafalar tasa ada ila darajatihi zai iya komawa zuwa ga matsayinsa yanzu zai ɗora wa kansa ni zai zai zai kimsa ma kansa niyyar cewa ba zai ƙara mantawa ba duk lokacin da aka ce a kawo haja to in Allah ya da a wannan lokacin ko zai kawo to kaga wannan yanzu sai samu shi ma ya kacin a haka ne ko to haka lamarin yake wanda ya san muhimmancin nafulfuli sai ya je yayi ba zai zama ɗaya da wanda ya san muhimmancin nafulfuli amma kuma ya fifita hutawa akan nafulfulin ba to amma duk lokacin da aka faɗakar da shi ya farka aka kwaɗaitar da shi nafulfuli aka masa wa'azi aka masa nasiha sai ce kai wannan asarar da nake yi ta yi yawa ya kamata miƙe sai ya miƙe yanzu ai zai idraki ko ba zai yi ba sai samu ya idraki saboda akan gafala ne ba wani abu ne da yi na ganganci ba a'a gafala ne kawai da san yake cewa to ai na kula tunda dai mun yi farilla ai shikenan farilla ai hadisin annabi ma ya wani mutumin kauye ya zo shi ya tambaye annabi me aka farlanta mun annabi ya faɗi na farilla yace banda su akwai wani yace a'a sai dai in kai nafila yace a'a ni akan wannan nan zan tsaya daga ƙarshe annabi ya ce masa inda gaske wannan ya faɗa zai shiga aljanna wani sai kafa dalili da wannan yace a'a to ai nafilfilin ba dole bane daga baya kuma sai ya ga ababen da aka faɗa na fada'il akan nafulfuli yanzu sai ya farka an faɗakar da shi shi ma sai ya tashi kuma sai ya nausa nafulfuli ba sa wuce shi dare da rana to ai kaga shi ma zai idraki ko matsayin da wancan da yake ta hawa yake ta hawa zai masa nisa sosai yan shi ma zai samu da yana hangowa dan jassa ai matsala ce mutum ya sha kwana baka san yayi kwana ba amma inda har ana tafiya a mota zaka ga cewa kace a wane yayi kwana ka san cewa akwai kuna a can gaba ai kuna kusa amma lokacin da aka ce ni wane na yake na ce wallahi ko fitilar sa bana gani yayi nisa yayi nisa eh to haka a cikin hidima a matsayi a wajen Allah ma ko wanda suke ma wasu nisa Allah kada ka samu cikin kaskantattu to shine yace fa hadha idza stayqadha min ghaflatihi ada ila darajatihi aw koma ba zuwa ga matsayinsa ba ila arfa'a minha zai iya dawowa darajar da ta wuce tasa ta bayan ma. I, bi hasabi ya ƙazatihi gwargwadon irin farkawar da ya yi, akwai mutumin da da ya gafala, a gafale yake, ya tsaya kawai iya abubuwan da suka zama lawazim, amma ababen da yake fada'il baya bibiye su, lokacin da Allah kuma ya dawo da hankalinsa sai ka ga bawan Allah nan ya zo ya wuce tsofin ustazai, wajen ƙoƙari, wajen hidimar addini, wani sai kaga ma ya nausa da yayi sakaci a baya a rayuwarsa yanzu kuma sai kaga shine limamin jama'a ma abin da yake nufi limami shine gaba malamin al'umma mai nusar da mutane zuwa ga ayyukan alkhairi mai yin kaza mai yin kaza duk ana samun haka gurgurdan irin fadakar da mutum yayi gurgurdan kuma yadda zai zo shi ya nausa yayi gaba abin da ake bukata kar mutum ya shantake cikin gafala ya zamanto bai farka ba ana so kullun a rika fadaka ana farkawa ومنهم من يكون نزوله ila mubahin daga cikin mutane akwai wanda kuma zai kasance akwai wanda saukowar tasa za ta kasance ne ila mubahin zuwa ga wani abin da yake na halal la yanwi bihi al-isti'anata ala ta'a wanda wannan halal din kuma bai yi nufin neman taimako da halal ɗin wajen wajen yin ɗa'a ga Allah ba. Kasa akwai abin da yake farilla ko? Akwai abin da yake wajin fara'id. Akwai ababen da suke kuma su kuma haramun ne. Akwai wanda suke manduba su ma suna cikin ababen da ake so. To amma akwai wasu ababe su kuma mubah ne ja'iz. Abin da wanda yake halal. ka yi ba abin da za a baka na lada kar ka yi ba abin da za a baka na zunubi shi yana nan kawai an bar maka shi fari amma kuma za ka iya juyar da akalarsa ya zamanto yanzu cikin abubuwan kuma da za ka samu lada a cikinsu idan ka yi shi don neman taimako a kayan bin Allah mun fahimta yanzu misali kaman tafiya neman abinci abu ne wanda yake halal don kaje ka yi kasuwanci ko kaje ka yi aikin gwamnati ko kaje ka yi noma ko kaje ka yi sana'arka shi ke nasa ya tarbuta maka lada don kayi abu ne wanda yake mubah an halatta maka ko can da aka ce fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah amru ibahatin ne ba wa ba amru wujubin bane ku tafi ku je ku nemo daga falalar Allah an halatta muku ne yanzu tunda kun gama bauta mu Allah to an halatta muku kuma ku je ku ci gaba da kasuwancin ku da da aka hana ku saboda an kira sallah to kaga idan ka je ka kana kasuwa kana kasuwa kana kasuwa kana samun kudinka ko kana noma kana samun kudinka shikenan ba lada ba alhaki to amma idan kana yin waɗannan abubuwa don ka samu dukiya wadda za ka zo ka sauke nauyin da Allah ta'ala ya ɗora maka na kula da iyalanka kuma ka kare mutuncinka kada ka kaskanta kana roƙon jama'a kuma domin ka samu taimako da wannan dukiyar wajen yin abin da Allah yake so wajen taimakon addini da dukiyarka ko kuma taimakon gajiyayyu da dukiyarka ko kuma bisa da zumunci da dukiyarka wajen taimakon ‘yan uwa da basu da shi, ka yi ne da wannan niyya kuma da ka samun kana yi, to neman kuɗinka da ka je kake yi da wannan niyyar shi ma ibada ce da kake samun lada. Mun gane? To, amma akwai lokacin da mutum zai je shi ya waɗannan ababe ba ya yi su ne da waccan manufar ba. Kawai shi da ya je ya yi abu ne na halal, ba in je nemi halal ɗina, ya kama ke cewa. mun tafi neman halal je ka nemo halal ɗinka ba lada ba alhaki ka nemo halal ɗinka to akwai wanda shi saukar darajarsa ku fahimci abin da ake nufi sauka a nan duk lokacin da zamani ya wuce wa mutum bai fa'idanta da shi ba darajarsa ta sauka shi yasa aka ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ai Allah ya rantsuwa da zamani ne don muhimmancinsa saboda a cikinsa ne halittar ɗan adam ta kasance mutuwarsa kuma take kasancewa a cikin zangon zamani ne ɗan adam yake rayuwa to sai aka ce duk jinsin ɗan adam yana cikin asara wanda ya yi asara na mai ya yi asarar zamaninsa ya yi asararsa amma wanda bai yi asara ba shine wanda a cikin zamanin nan nasa ya zan mai imani bai gushe da imaninsa ba a cikin zamaninsa tun daga balagarsa har lokacin da ya mutu yana nan tare da imaninsa to bai asara ba sannan kuma wanda kuma ya yi ayyuka na kirki al'amalin sali abinda Allah ta'ala ya ce a cikin zamunansa yana ayyukan kirki bai wastin ɗin tayam ɗinsa a aikin banza ba sannan a cikin tayam ɗinsa zamunansa ya yi amfani da zamaninsa wajen nasiha ga mutane akan abu gaskiya a tsare gaskiya duk inda gaskiya take shi a nan yake ko da ba wa'azi ya yi ba amma inda gaskiya take to shi anan shi maganar sa kenan maganar gaskiya shi ba a san maganar banza a wajensa mutawassaw bil haqqi sannan kuma yi wasici da hakuri tsangwamarsa da za a yi wajen bin Allah ya rabu da jama'a ya tura musu aniyar su shi dai lada yake nema a wajen Allah Allah yarda da shi to wanda bai yi waɗannan ababe guda hudu da aka faɗa a cikin zamaninsa ba yayi asarar zamaninsa ko bai yi ba wanda ya asarar zamaninsa ya sauko kasa ko bai sauko ba to shine annuzul wannan shi ma ya fada ciki to shine na ibn al-qayyim yake ambata cewa daga cikin mutane akwai wanda shi sauko wannan tasa tana kasancewa ne da wani al'amari wanda yake mubahi wani al'amari ne wanda yake na halal shi shigaltuwa kawai da kasuwa kasuwa ce ta hana shi zuwa wajen darasi kasuwa ce ta hana shi zuwa daukan ilimi kasuwa ce ta hana shi yawan yin nafulfuli kasuwa ce ta hana shi yin karatun alqur'ani ya shagaltu da kasuwarsa ko gonarsa kullum a gona yake wuni shi ba za ka same shi a wajen ayyuka na karantarwa da neman ilimi ba ba za ka same shi ya zauna yana ta karatun Qur'ani saboda kullum yana gona kaga abu ne dai wanda yake na halal ko amma shine ya sabbaba masa faduwar daraja saboda bai samu ya tara wa kansa ayyuka masu yawa da za su ƙara ɗaga darajarsa a wajen Allah ba wani haka takan kasance gare shi منهم من يكون نزوله إلى مباه لا ينوي به الاستعانة على الطاعة kuma irin wannan neman mubahi wanda bai kudurta neman taimako da shi wajen bin Allah ba in yayi wannan kudurin to shi kansa wannan ya zama to shi ma ibada ce mun gane kamar yadda ne bayani a baya to amma yanzu shi kawai na je neman halal ne babu wancan kudurin a cikin zuciyarsa to kaga yayi ƙasa fa hadha to irin wannan nau'i mata raja'a ila ta'a duk lokacin da ya dawo kuma ya fadaka ya koma zuwa ga biyayya ga Allah ya amfani da lokacinsa wajen ƙara samun daraja faqad ya'udu ila darajatihi to zai iya koma zuwa ga matsayinsa na baya wa qalla yasila ilaiha ta iya yiwa kuma ba zai koma matsayinsa na baya ba wa qad yirtafa'u anha kuma ta iya yiwa a daga shi ma sama da darajar sa ta ta har ce uku ne shi fa innahu kad ya'udu a'la himmatan mimma kana idan yanzu ya faɗa ka yace kai ni yanzu duk mutane sun ayyuka duk gaba ɗaya gonan nan ta kaɗe mu hankali ya kamata ne kai na karatun ta musu da haka idan ya je gona da gafakarsa zai tafi in ya je shi in noman zai yi in kula da masu aiki zai yi to zai koma gindin bishiya kuma ya tatakara kuma daga ya je shi da safe lokacin hantsi yana yi zai tashi je shi ya walaha kuma na fulfulinsa ba su wuce shi ba a gonar ma ayyukan alheri duka yana yi kuma zai taso a kan lokaci idan ya zo ya huta in ya ci abinci kuma ya tafi wajen ɗaukan karatu kuma da daddare zai zo shi wajen da ake darasi ko da yana yi yana dan gangadi zai dai so to ai kage yanzu ya daura azama ko kuma zai wa kansa fada yace kaga da sasfen da ke tafiya gona ba na je ne yanzu ne bacci na da wuri sai ya samu tsakiyar dare ya yi bacci isasshe sai ya tashi kuma yana fulfuli ko da raka a hudu ne ya yi wutarinsa to ai kaga ta iya yi wa yanzu himmarsa sai ta zama ta fita baya don haka yanzu ba matsayinsa na baya zai koma ba sai koma matsayin da ya wuce na bayan darajarsa saboda yanzu ya ɗaura ɗamara sai ta wuce ta baya wa kad yakunu aba'aba himma kuma ta iya yiwa ya kasance aba'afu himma himmarsa ta zamanto ta yi rauni akan ta bayan sai kasa yin ma irin ayyukansa da yake yi na baya kafin gonar ta kade masa hankali wa kad ta'udu himmatuhu kama kanat kuma ta iya yiwa himmar tasa ta dawo irin yadda take a baya ba yabo ba fallasa mun kani lamarin ku da haka saukowar daraja matakai matakai ne za mu ƙara jin bayani bi izin Allah ta'ala yadda malam ya kakkasa waɗannan ababe ya yi waɗansu bayanai waɗanda suke tuffud da daƙa'iƙul umur wanda sai an nutsu malamai wanda arrabaniyun Allah ke ba su basira da suke ganowa irin waɗannan domin su haskaka wa mutane a nan ne ake fahimtar asalin rayuwa a irin waɗannan darussan ne ake fahimtar asalin yadda ibada take yaya matsayin ibadar take yaya matakanta suke ya mutum zai yi wa kansa tarbiyya tsakanin wato wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala a nan ne ake gane sirrin ibada muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara fahimtar da mu wanda abubuwa da suke na gaskiya wanda za su ƙara tabbatar da mu akan tafarki ko muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu wajen bin abin da muke karantawa kuma muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muke kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum